نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناظر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدلله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من يوم الله سبحانه وتعالى godiya wanda ya kaddari a zoma wannan masallaci mai albarka domin gudanarwa da wurin alkurari mai girma kullum da jana jawa wuri mai albarka to wurin da ake ambaton Allah ake ambaton manzon Allah sunan albarka take saboda haka duk inda kaga ake ambaton Allah to ka je wurin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga bata wa da maratu bi rabi jannati farjahu idan ku zo za ku wuce ne ku ka tuko da wurin da yake dauke aljanna ana ta kiwo a wurin kuma ku ja ku kiwo ila rasulullah ma da aljanna aga jama'a ga Allah me me dauke aljanna kale lahu zikir inda aka haɗu ana ambaton Allah wurin a cikin aljanna ne musamman gadin alkurani daga ciki manyan duki kuma dama wani cikin ma'aikin ana ya sallah sana na cewa lokacin da mutane suka haɗu a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna bitar da tsakanin ba ce wato rahama za ta kuka mutu mala'iku su kewaye su sama ta lulbe kuma Allah ya ambace cikin wanda suke wurinsa wannan alƙawarin Allah saboda haka wannan abun kana ganin sa abin mamaki ko abu karami sai wannan Allah ya ja ya yi shi zuwa dai majalisin ilimi ka je ka ji Allah ya kaza in ji Allah bar kaza ka ji halal ka ji haram ka ji kai aiki da shi ma ladanka ya bi ne ibadan ka na shekara ladanka ya bi ka je kai da mara lafiya duk ladanka ya bi ka je da lafiya duk aka ce ya rasu da layi ka ce komai dubu dubu to hada kafin qur'ani ya ce haka in ba ilimin akwai karatun qur'ani ne in dai qur'ani ko karanta shi ba ku san ayi kaza ba a bar kaza ba ai ba zai tsaro ba za a yi aiki da shi ba dole ne sai an ga inda Allah ya kaza an ya labar kaza shi alqur'ani ne an karanta shi ko an ya fasara ko ba iya ba lalata yana nan in aka ji shi ko ka san me ya fasara ko baka sani ba ladan yana nan amma in aka san badar ai ladan ya dinga kaje saboda wurin abun da yi wurin imani annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo yana karatun alqur'ani in ya zo aya da zai magana akan roƙon Allah wani abu yakan tsaya a gunya roƙa kaga wannan in baka san me ya faɗa ba kaga wannan ba zai yi ba idan yana yi yana yi yana yi ya zo wurin da ya ji ya yi daidai da neman tsari ne wanda Allah ya tsaya a wurin ya nemi tsari a wurin Allah yake ci gaba da karatu haka manzo Allah yake ila da haka Allah ya dace da mu Allah ya mana muwafaqa a jama'a ko da zai ya ce azumi da dukkan da zai ga fabe ma ji sallallahu alaihi wasallam ce da yawa za a da ba da kom a azumin sai yunwa da kishirwa da yawa mai kwana sallah shi ma bai da sai dai rajin bacci ne kawai nasa amma abin da ake samu a sallah bai samu ba suna fa da yawa cikin don Allah sai mu dage kar mu shiga da cikin wannan mutanen wanda kaga ya zama shi mai kyau ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake wanda bai dina magana turba wato ƙarya da aiki da ƙarya ba wanda zai da halimu ki ayi da da abu huwa da rabu Allah bai da bukata a cikin wannan mutumin ya bar abincinsa ya bar abinsa kaga sai amma kira azumin na zama da sigarwa ya bar abincinsa ya bar abincinsa ba ce wani abin ba to amma Allah ne bai da bukata to Allah ya kiyaye to irin wannan asara a rinka kula a rinka kiyayewa domin kada a yi asara Allah ya kiyaye to wannan sura ba ke makirin ce akwai abubuwa guda biyu na farko dai zaka rinka jin tauhidi ana nuna mana Allah ana sanar da mu Allah na biyu kuma za ka rinka jin wani abu ma har kamar ya ba su haushi ma abinda kafirai suke gaya manzon Allah sun sana kamar su kai mali ba eh daga nan zuwa can saboda ba daɗi aka sai ga mun dan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba dan Allah ya faɗa wannan maganganu cikin alqur'ani ba da abu musamman kaɗan daga cikin wahalar da annabi ta ba kafin ya kafa abin muka bi da abu musan wannan ba ta gani ko da abu musan wannan ba sai dai Allah ta aka dan ba mu labarin wani abu daga cikin kaɗan shine muka san lalle kai an yi gwagwarmaya kafin aka kafa wannan abin muka muka samu a sauki sallallahu alaihi wasallam Allah ya saba ma da mutane hmm to kaji wa kalu ka bare suka ce ayar azarul awwalin wannan qur'ani sako ne ya ce irin da mutan da akadibun karyaci karyatan su ne wanda suke yi ga taba ayar rubuta daga wannan mutanen aka rubuto mata fayyatu mala ali ake karanta mata don yi hada bukuran da wazi na tafi da yamma sun gaya manzon Allah wannan magana wadda sun taba cewa kinnu a kowane mutum suna kinnu wanda zari suka yi jike zuwa a daga wannan abubuwan da yake mana Allah ya ce ha ba shi wani lisan dalilin duna ilai adamiyyun wa hada lisanu arabiyyun mubin wannan da kuke faɗan tarihin ko shi ke koya annabi shi bai iya larabci ba to wanda bai lalata ba da yawa ya tsara wannan to wannan qur'ani ne da Allah mawaye to haka dai cikin maganganu guda shida wadanda su ce qur'anin dogon ce wadanda su ce annabin boka ne wadanda su ce qur'anin sihiri ne wadanda su ce annabin mai sihiri ne ka gani haka suke ta ba ma dai sallallahu alaihi wasallam to wannan Allah ya yi rabbi yake mu kulga ya mutu ya rasulullahi sallallahu alaihi kace an zala wala zai alama sirra fi samawati wal ard wanda ya san sirrin koyi abin da ya buya a cikin sama da kuma abin da ya buya a cikin ƙasa wanda ya san wannan shi ya saukar da qur'ani inna kana gafura shi ne gafara ne limu daga mu'mine da yi mu'minin kayin wa qalu ayran kafura duk ana cewa ma li hadar rasuli shi wannan manzo muhammadu nan wanda kalan manzo ne ka Allahu akbar ya kula da hawa ga shi manzo ga shi na cin abinci wayan su bil aswa kuma na zuwa haka aswa to wannan irin manzo ne to kaga dai da ayyuka da abure suke yi suna yin ta ne akan son zuciya da a ce an taba ganin manzon da baya ci ko an taba jin kisan labari na wani manzo wanda baya ci shi kuma wannan zai zo yana ci yaren da ya kamata na yi wannan wuce fa'in ma a yi amma Allah bai taba aikowa ba bai taba aikowa ba bil asali ma sai mun sani bima ma eh sai bima wannan ko bayan to Allah ne jiki dai haka wanda yake da nama da jini haka irin misalin yadda muke nan da makamancin haka kamar yanayin dabbobi haka kaga akwai nama a jikinsu da jini wanda baya ci baya ja da sai dai mala'ika shi kada ya ba wannan halittar gaba ke da ya ba wannan wata rana wai mutanen misira suka tambayi farhamu suka ce so wato ai barbara tsakanin kare da dukiya an haifa musu da sun kasa gane da za su ajiye shi su ajiye shi a kare a yar ko su ajiye shi a dukiya su yanka su ci ya ce a abu mai sauki ba dai ku saurari kukansa ba kusan na irin laifin dukiyar nan kare da iya ba in kun jina da dukiya ya kuka dukiya kenan idan kun ji kuma ɗan kuma suka ji ai wannan suna in kun yana haushin kare to kare ne suka ji ai suna ke ko ɗan da yawa yawa suna aka yi shuru baya kuma ta a to ai ba damuwa ku je gaba ku kuma ka nama sai ku nemo duta ku ga ku ba tun ja dai ga duta ba za su ci nama ba kare ko ga nama saboda su duta ba ai baya ce da a to kun alaƙa da eh yi Allah gariya Allah bai halitta da ya fi da tsoka da jini wanda ba da cin abinci ba mu da zama lafiya kawai suka ji da wani irin mazo ne wannan yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa to wani irin mazo ne suka ce laula me ya hana unzila ilayhi malakun a sauko masa da wani mala'ika ba ya kuna ma abu nazira mala'ika ya zama mai gargadi da arziki idan ji muhammadu ya wa'azi ya wa'azi sai mala'ika ya ce gaskiyar ka yi fadji uku abu da wala mala'ika zai ce gaskiya ne a to an taɓa yin haka ne da an taɓa yin haka ne ko da haka allah bai taɓa arziki mala'ika ya ce wani wani wani wanzo wa'azi ba sai dai kawo masa wa'azi suka ce aure ka ilai kansun ko kuma wannan manzon a jeho masa wani sarka mina sama'i daga sama yunfi uku wanda a sarkar zai dinga batarwa wala ya dani da mace ya fil aswa ba zai buƙaci zuwa kasuwa ba ya talabin ma'ajibin neman abincin da za a ci a ɗora rayuwa ai da ya kamata a yi masa haka Allah yana kishin annai Muhammad amma ta aka faɗi wannan magana amma Allah ya saukar da rabbi ya saukar da rabbi ya ta rabbi a kansu amma duk ba kyale su ba da aka je a madina manzana bai da su garin aljanu wa'adi ya zagaya ta bayan gida ya bi ta uhudu ya tafi tare da abu dan masu da ya zama mai rakiya sun zo kan daidai gefen mutum da uhudu suna wucewa ta gefe sai ga jibril ya zo ya ce ya rasu da lafi dutsen uhudu nan da girman da komai za a marma ta yi dinariya kuma a ce dukiyar duka haka ce ba kwabo na wani ki abu na ke zo ke aka anan addini kai tabbatarwa ya ce masa wa mali wani duniya ni ina ruwa na da duniya ni ba ta bukata wannan ya karba ba ina ruwa da wannan hawala yau wata rana mala'ika ya zo su Allah ya ce a roƙi annabi in annabin ya yarda za a ba shi dutse guda biyu manya kamar cikin su da ke hannuwa ba ba wanda aka yi dauka ba kamar manyan zuwa suka babu da ke gani za a ba shi guda biyu ɗaya na zinariya ne ɗaya azurfa ne da dinari ke nan da dirhami ɗaya ringa zuwa annabi ne amma duk inda annabi zai surun kuma yi kuma da ɗaya jan ka naka a jiyo amma na ka kai wani akwai sharadi ya a ce ka ajiye wani sai muka ajiye muka in ka za a yi yanzu yanzu masu jiyo ya za su bi kuma kayan ka ce je ka kawai baka aje kawai ko ba zuwan zai baka aje ba to wannan haka dai gaji zai za ka zai ɗaya a dama ɗaya haku gurin ka tafiya da kai inda ka gana mayar kula da duk garin da zai je wani dukiya tafi a nan duk inda zai je ya mala'ika ma da kan yana so annabi ya karba don a ke tare na annabi ya zama to sai mala'ika yake cewa ya ce ya rasulullahi duk iya abin da kasan Allah ya maka tare da fa yana can ba ya ka yi ba da Allah a cikin wannan magana da kage malaika yake zo ai zo yake annabi ya je karba a ke jire manzo Allah ta ina wancan din yana ne to aje hada kai eh ya jira to bai da bukata ko mai ko yana zuwa na gidan ba da ba kana da zuwa na ba da ba to wannan magana annabi annabi da cikin talaka kuma da talaka sai dai irin na annabi ba irin na ba ne mu ba da yi garin matalakan nan ba mun dan kokata mun kallon mun kallon ina eh kai tsalle za ka fita baka fita ba sai ka zauna a ciki eh amma da ga ba mu hakura ba muna ta addu'a ne ya ko ba ga ba muna ta addu'a to amma shi an ce gashi talaka ne to ga abu da abu gashi ya razu da lafiya baya ba to akwai daga cikin na manyan-manyan bayan Allah wanda kuma wato kuke koyi da manzon Allah irin wannan abu wannan suka tumbata suka kai su dawo akwai salim dan abdullahi dan umar wato dan wato ya zama jigan sai na umar kenan iya daga cikin malaman imam malik to lokacin halifa umar dan abdul aziz kaga halifa ne cikin halifofi kuma sha biyu ake faɗa a kuma ana cewa ya kawo adalci ya samu nasarar hana cikin ne da kanin shi'a da suna a wancan lokacin na tsinewa waɗansu mutane manya daga cikin bayan Allah akan mimbari shi na ikon hana wannan a daidai da za a cino ne da ce ayyuhan nasu inna Allah ya amuru bil adli wa lisani wa ida'i bil kulli wa yanhi an ba'da wal munkar bari yajibu la'allakum tadhakkarun yace qumu ila salati to kaje yau an yi bid'a yau an yi bid'a wai ba shi ne za a lamar da wata ne ba an yi bidi a kallar an dai ya na kuma Allah ta wasu to wannan masana ke a zirar mulmini na kuma hadiba daga cikin hadibobin manzon Allah duka hadu a kaba salim ya zo aikin hadi a gaira shi kuma lokacin a dimarkar da yake zama shi wannan bakara ke can a dimarkar da yake zama yake masu tawa ya ji da ido duka abin da madarakin saboda ma ana so a bashi wani abu to kuma ana so a bashi abin da kyauta ba ta ne ta dawo ba wanda za ka yi daidai da irin ɗawainiyar da yake yi da jama'a da almajiransa saboda haka zai ya faɗi abin da yake ga zai fita da ya bi da kansa kenan idan ya faɗa sai a rubuta idan gidan gwamnati gwamnan maji ya ba shi kudin sun fi ƙarshen a ɗauka sai dai je gwamnan garin su ya ba shi kuɗi ta malami nan bai ji daɗin wannan magana ba ji da abin kyauta alaƙin Allah ya ce maza kai in ba ka jin kunyar Allah ne ina jin kunyar Allah a haramin Allah haka ga wani ina zan arziki da na in baɗo kuma Allah roƙi wani harami ya ce ina jin kunyar Allah ya yi wurma ya ji da wurma ya karɓi gogon ba ana nan magana ta yi kamar ta wuce wata rana sun yi tafiya shi malam ya tafiya a ƙasar iraq shi ma wata rake yana ran gadi sai ya duka hadu a birnin kuba gaɗe sarkin da ya ji daɗi ya ce yawa tun da ya duka mun hadu a inda ba hana yiwu zuwa can mu dafa masa saboda sha'anin addini ga ka san wannan su in ana zo a mutu wajen ma yi allah lalle wai ana zo a yi sa'a karba ta mu kuma muna ta jalabi kai Allah da yi mu zaki Allah da bari da yake mu sai ba ka jalabi muke mana eh muna zo ta rikido Allah ta rikido da alheri Allah ka wal kullu in ga jinta bi malami ya dinke da kai shi ki bi malami yake kawai ku ki ne ba ni ya da haddar da dake yaje dona ji dadin hadon wanda hadon mu da harami nan ma da ba harami ba sai a wajen abin da za a bayar da hali sai a karba in kuma wannan za a je gidan gobe a karba yadda ake gudu yake mana kai ma ya ce yace rabbi ne ka dan tsananta wannan ga ba gantar magana ka ga dai duniya na gaba ne Allah ce ce to Allah ma da ya malaki da wallahi ban taba daga hannuna ce Allah ba da wata duniya eh ya ga ji gudu wannan in ya yi haka to lahira ake wai wani adana duk ne hazaratan wani lafiyar hadarin da shine waye gabo a hama sai ka zo manyan sun yi nisa da tsadewa sun yi nisa su yi bai taɓa yin haka wani ya yi tafiya kunta to ba lemon don Allah kuma suka ce ai da haka ne da ya kamata a bani wani abu ya dinga ci wata tafka ba sai ya je kasuwa ba au in ko ba ba shi wani sarka ta zo yana ci ba au da kuna lahu jannatun ko ba shi wata gona gona amma kamar da tafi lambu hakan nan ya kula da ta wadda ya'yan itacen da zai dinga ci ainihin sama da hannun zubariya daga ya'yan itacen da fa yadda bi zai yi zubi har ita ba sai ya je wato wani waje na kanu da shi ba wa min kira'atin maimakon ya kulu min hada yan nan sai rubuta na kulu bin nuni ido ga zarar nuna da abinci ko har da su kenan ai na hannun mu mu dinga ci a wannan gona ta haka mu san ya zama babban mu kenan tunda shi zama mai ci da mu ba san ma tun da suke ma da ne annabi suke ci ba eh in haka ne to a bani wani lambun da zai za mu haɗu a kai lambun na da ne mu dinga ci a ciki kaga zai zama ya cancanta abinci kenan shi ke ci da mu amma in ma haka zan ba zai yi ba ta Allah babbar sai to sai dai a haka sai dai dai a haka manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ce ba ba ba mu ne haka ne ba eh ba mu ne haka ba wa kana zalimun azalimai suka ce in tabta nuna ba ku biyan kowa ku masu bin Muhammadu illa rajulan makuran Allahu akbar mutum kuke bi wanda aka yi wasiri makaduwa da aka yi wa dare shi mangaluban ala akalihi akalin da ya hankalin da yanzu wannan guri in ma ba dan qur'ani bane wallahi ba za mu karanta shi saboda abun da muke ga manzon Allah magana dai muka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana a Madina dan sai Rasul Ibrahim ma azan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya ji da yan rasul yaro na sosai ya dauka ya mata amma da amma dai ana karbo da annabi ba zai bada na ba a saboda su kakar yawo nan su dawudu su ibrahimu su yakubu suna da yaya annabawa bayan annabi ko babu annabi ba bayan annabi babu annabi kuma da ba taba aiko annabi ba na da ba ma kan da tuna majalima annabi wata shi da yayi daban tuna daban tuna daban shi da Allah ya tsare ka annabi shi ne kike wata kan saboda babu annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga aliyu aliyu kai da kan ya da kai kaman Musa da Haruna don ga Musa da Haruna kamar ya samu annabta kenan saboda shi Musa dalilin da Haruna ya samu annabta yace amma ba ka sani in ba na nan ba annabi ba fa annabi ba ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina yan uwan da yan uwa a dauko muhajirin daya a hada da lansa kaya muhajirin daya da daya kai wani wani dan uwanka shi zai gaje ka shi zai koma wani ma wani dan uwanka wani ma wani dan uwanka yan uwan da su gaba daya kai abubakar kai na hana ka da umar kaga gobe hana zo yan gari ba yace abubakar kai na hana ka da umar ko biyo ali kai kuma ni dan wanka eh ali kai kuma ni dan wanka to da ibrahim adamu Allah ya mana rasuwa a ranar da aka kitsewa rana mai tsanani za a kalli dubu za a kalli taurari a abubuwa ga kinan mutane aka ji tsoro aka daru a nan ba a gida ma aka yi kuntu a matsala biyar ga annabi adam an ce da tsauri yake da biya eh duk wani mai tsoron Allah ba bai kai kar da kar a kai mako annabi ko har da wuri an ga haka ya dace ya kama tawari ya kama talarru yana komawa wajen Allah yana mai da lamarin da Allah yana karokon Allah yana karkata aka ce ya rasulullahi hadar da mutane nawa Allah ya halaka da hadarin ko kun kun ce hadarin ƙasa nawa Allah ya halaka ta da hadarin dole a ce mun gaji ma mu ji tsoro mu ce kar mu ba ya zama mana in abin da ya zama mutu laifi dai suka yi wa Allah ya zama mutu mu ba mu da laifin a duba malam sallama Allah inna manzon Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga gaba aka yi tsawo a bayan da aka yi sallah da kitsewar rana sallah da babu gidan da an ce dai annabi kam tare dai da mutane ba shi dai ba ba a taba kai salar da irin wannan sallar ba a ranar a dai koyi mutum a bayan da ana gidan yana kan don ana yin mutane ba ya ɗaure da yanzu saboda ta'awa da mutane amma da nan annabi ya ya yi karatu mai tsawo ya kai a kan da bakara gaba daya sannan ya rukuku mai tsawo ko ya kai wannan tsawon karatun ko ya kusa ya dago daga ruku aka yi ta sallallahu alaihi wa sallam aka yi rabbana alaikal hamdu kamar da adamu da jazina ka kama karatu aka sake karatu mai tsawo shi ma zai ga kan da kamar Ali Imran aka yi hukumu mai tsawo ya kusa na wancan amma bai ƙara da nada zuwa aka dago aka yi da bai Allah liman amdahu aka yi rabo na aka lamu da nan a aka yi aka yi wuce kada sai raka da ma haka aka yi kaga raka'a biyu amma kowace raka'a ruku'u biyu da sajada biyu ake sallama ana sallah an ga annabi ya dan tafi da baya ana sallah an ga annabi ya haka sai kama wani abu amma dai fata wani shine ya kawo mana wannan kisa muhallin shahid haka yi da sallah da suna cewa kila don dan annabi ya rasu da yau ya sa rana sai haka annabi ya ce a ba wannan ne sanadi ba yace inna shamsu wal qamar ayatan min ayatir rahman yace da rana da wata ayoyin daga ayoyin Allah la yankan zuwa ne mota adin wadari hayati ba sa kirrewa don wani ya rasu haka ba sa kirrewa don wani ya rayu a Allah yana tsorta bayin sa ne da wannan in kun ga irin wannan ku sallah ku roki Allah Allah ya yi muku aka yi ya rasu da mun ga ka ita da bayan ji aini a ran da kuke sallar roƙon zazzabin ranar da ba abin da ba na gari in ji hakan da rasuwar naro aljanna da wuri na biya da duk na kallon ku aljanna fa a zaman bakwai wuta a kaza bakwai shi kuma yana tana amma duk yana ganin su da jami'a yake na yi baya baya saboda nema muku nan Allah ya nisan da kuma da an da ya rasu da mun gana na kama wani har ka daga hannu kama da shi ai ya yi zafiyon aljanna duk sun nuna sun nuna lukuk kamar ina yi wata irin abun nan ana ganin an ce za a bata ya gobe mata iya dan samun damuwa ta ta hada zafi me ya kamata yi kawai ba sai aiki ba ya yi dawo da na zo in turo muku tuta daya yanzu ya wani ma saurin mai ake yadda amma ba da na ciro da har tashin duniya ba za a ci ba har abada ya ce da ya ciro har abada ba za a yi ci ba ko an rawa ce a kawo mu gona a ce ta annabi ce ku ce to to yanzu inda kuke cin nakuri eh ai na annabin ne ai ina ana ruwan sama kasa ga kasa na na annabin ne duk abin da Allah na rahama ai ya hannan da ajina hannun annabi Muhammad shi shi zai raba saboda haka nan suka je to lalle lalle irin wannan abun ga yanda za a yi kenan Allah ya kai suka faɗi mummunan magana akan manzon sai Allah ya mai da rabi yesu unzur ruwa kai mamaki kai ko darabu laka lamsala yadda suke doka ma misali bil mazhuri suke kwatanta ka da mutumin da aka yi wasiri aka bin da yayi hankalinsa wal mutal kuma suna zuba takar talaka wanda yake da bukata ila ma ya bi kuhu da zuwa ga abin da zai zai ci wa ila malakin kuma wai har suna cewa malaika ya zo to ai malaika ma bai kai dan aikin annabi ba bale ai kai darajar da annabi ne wala ce ba gaskiya bane a ce wanda malaika na nan wai ya gaskata to wai ya kuma ma wai za ta da bil amr ummat wa lu ala ji wannan abun da ke ƙara mata su kai lidalika da wannan an da guda ga wannan duniya wala ya wala ya tabiuna sabila ba za su yi bin hanya ba kam tabaraka Allah ba alkhairinsa da yawa allazi wanda in sha in ya zo ja'ala khairan min zalika zai ba ka abin da yafi wannan abin da duka bada duk wannan abin da aka bada idan Allah ya so zai yi annabi abin da yafi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wata rana ku ba yanzu ba ku ta kun ba da dare ana azumin ramadan da muke azumin nan ba a jinci dama gudu ba su da nasu sai dai kamar magidan dalin ke taimaka musu kuma irin yadda suke kasan kowa ya yi al'adarsa idan balarabe ya ɗan tara da abin sun buɗe bakinsa zai kwanta da laifin mutum biyu ko uku da yadda zai fi mutum biyu ko uku zai je ke ko arabi a masana wani da wani kudu sai a tafi gidansa eh su yi zona su ce ba wai sai bo kaɗan zai aiko aiwawa ya tafi a nan gaya ka zama a nan gaya da aka biyo da aka miƙo in ba ka da zafin nama akwai matsala kafin ka an gara muna zuwa da yadda mun tabe ka to amma zuwa lokacin iya waɗanda ya yi mutum ya yi gabe iya babu ku dan taba sai wani da wani ku zo sai su tafi gidanka a ji a ɗan sha ruwa ku dawo su dai ba sa gwada masallaci kai suna jiran ko Allah zai aiko annabi wahayi to haka ce ku rubuta in kuma ba a samu wani wani yaƙi ya zo to duka duk kuma suna rarrafe a cikin masallaci ya suna shiri ana jiran ko ta kwana ranar sai aka yi mujarabi ba samu ba da magariba ba samu ba da asuba ba samu ba ka gani ba wala ko loma sai ba samu ba da magariba aka zarce asuba sai ba samu ba aka zarce domin kuma ka ga lokacin da muke amma duk da haka sai ga mutum wani fara kan ruwa an daga shi ai Allah da hikima yake shi za ce kowa ya haɗe da akwai banza masu akwai ba za su ba da ba za su ba da kama an mara ɗan sakko da ba su kai kamar sai da kuma shahara ka ga mutum nan ba da aka nana ta ayar matafi da mara lafiya amma da ta goge da ta goge magana mara lafiya uzurinsa da matafi ne dai da Allah bai nil goshi ko dole ne yake maimaitawa zaga manta ta hada ruwa eh dole a dauka sai su jiya muke ji ga nan kaje ka jiwa ban tajiri bai sani kila bai sani ba kuma hadi ka kare in ko daga ba samu abin da ya dan manta eh dai sai ga kamar almara kuje ko wani raha ne zama haka yi ne ko ba da kai mutanen na je magana sanar da kai dan kai muku da sadaka eh a kai mun sadaka sai ga abin ya dan kyau ko suka rana abin da sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ga tun gurgurun da bamu samu wani abu da za a bace mu an ji awa gurgurun ne bai annabi labari haka haka yi da wani asuwa mu annabi shiga gidansa ne ba ko loma daya a gidansa ya wuce ya shiga wurin na Fatima da ba ko noma da ya Rasulullahi ta ce kwana uku mu shiga da Rasulullahi ba da fara ba ko wanda ga wanda ke mu kuma ana nema a ga dalilin biji a kace masa aure in yawa za a hada shi da abu da kulli shi wallahi mu jayi kan Allah mala an ji Allah na mu dan garin na Fatima wai wani sai wuf ya ci amu to aikin da da yake ne eh ai ne da aiki faramu ya taba rage wani mutum hanya a mota ya da biya cikin daji ba kudin mota ya dabo hanya yana kan hanya kawai sai ga faramu ya zo su wa irin murajin da faramu yake hawa na alfarma wanda ku gowar su ji suke irin wanda sarakuna a manya suke hawa ya yi yawa direba da kim ya tsaya ko kama sai direba zai aji da dubu ya ji mota su kawai a kai ne sauke direba faramu mun je can ma da Allah haka ni ga wani ya ji zonka ga hanya ga hanyar da ma da ba ga hanya da wani dauke ka ba ko to na same ka hanya duk wasu bayan ana rage zan kaci albarkacin to hanyar da suka dauka ta hanyar kirki da za ka ci yawan sallah yawan katun qur'ani yawan sadaka yawan istighfari yawan salatu alaihi to kana kan hanya kenan suna da abin hannu da wani ya hawo mutu magana ya gani amma kana zo ne kawai wani ya zo ya bi ko kana gida ma ya sallama zai zo ku da bi ya san da za ka to ka gani suka ce to ya rasu da ba mu sha mutu ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya a gida babu gidan Fatima babu annabi zai dawo masallaci ya ce Allahumma inna as'aluka min fadlika wa rahmatika yace wannan ba je duka la mulku ma hadun da duka ya Allah ina roƙon ka bada da rahama kuna hannun ka ba wanda yake da kuɗi yake sai ba rahama kawai ya faru an ce ya kai rafu eh a kaɗe ya ba a da buƙatar gana a gona ba ma wace huda ɗin kan kin nan liri aji wannan gaba ɗaya gyare ba a yanka a za a yi ba ba a tsaye za a fada wa yadda ku zana kuci ba a ci da gida ku zana kuci sai ga talaka da zo ka da ɗanɗan shi da za su yi buɗe baki ko ɗan kura suna fi cin nama kuma lalai kuma yanzu da ta yi kwana uku ba dawa bai ja ke masa shanin annabi ba ba da annabi da wasa ba ba zo na annabi da sunan da kike yace to na roga muku falla da rahama an ba ku daga cikin falala eh rahamar da annabi lahiya to ku ina wannan ma cewa ko a kawo gona ko kaza kaza ai annabi ya riga ya ma wuce gun ya ma wuce gun me ba ai ba sallallahu alaihi wasallam an dafa dan abu dan kankani ma na nama annabi sallallahu alaihi wasallam aka wa naman wuta aka za a wuta shi a ba shi abin zubawa ya ce a samar da nasu wajen haka mutane na jin yunwa aka bai annabi abin zubawa duk iya abin da annabi ya kwaro kawai haka ko ma mai ne ko min garan nama in ya zuba a ciki ya ce aka rasu to mutum goma zuwa biyar da suke haka za su ta cin nama nan ka san ina raba da tuwa nan ba dama ana da mana da nama in yace a jaradun a zo a ta bugawa a- haka za a bari kuma duk mutanen ba wanda bai koji ba tukunya da kuma karama ce kuma mata raguwa tukunya da ake dafa nama kuma mata raguwa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wani gidan talakawa sun kukuta an yi gumi da ƙyar an samu dan gari haka aka yi da su dan koyo koyo ma ka kadan muna da shi sai so ko ba shi shi ke nan za a fara zan da za ku yi annabi ga dan garin nasu ga dan ne da yake maza za ku yi ce wannan na garin nasu ya shi ne yaro da eh tu ya zo mai yawon da shi ne gugarwa ya ya ga da kula mabodan mutum inda suke da kanko na soya mana abu a koya aka haru mata aka yi kuya tun ana yi ana taɗi har aka ji idan ku ta shi haka nan eh ba ka zo ya mutu ya do ya mu za a ciki to wai wani ne kuja wai a kawo kaza a kawo kaza ya mu dai kawai Allah ne ya zo tsara bi sa da karama ya Allah ya yi to saboda haka in Allah ya zo Allah ya aida ya baka abin da zaka ma ya rabu lallahi ai an baka mu aljanna da kai da aka bai gidan aljanna aljanna wata an nema mu da jirgin da da nan har koramuna gudana cikin ta ai duniya Allah ce da mun ga dama annabi Muhammad kogin aljanna a duniya zai dinga cin ta kogin aljanna a duniya zai zo ya bi ga annabi eh kai ji ba kai yadda ka ga dama kuma shi ne damar ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da yake ƙara nisa da abin duniya yana tausaya mana da wani ya ga babu zai kama an wulaƙin ta gani to da Allah zo da haka za a yi to haka Allah zo ba da bai zo haka ba ita ya baka shi a lahira da ya zo zai baka shi duniya da lahira wata rana mara za a bai wa na Ibrahim Khalili Khalilur Rahman amma ta da ne Khalilul Lahi shi kuma ta Khalilur Rahman za a nada shi mala'iku da ubangiji a kagirin na rana kalilu rahman a kamiri kuma zai kai ba zai iya sallama a Allah duba saboda zai ce shi ne na Allah kudin da manana ta yi gama mai kudi shi na Allah ne ina kira sallah zai tashi duk abin da yake zai tashi amma ya ce ce kudin da ba su kuma na hada ne idan ya rubuta da ya mu ya nuna ba sai da Allah mai wannan matsayin za a sa kalili ala yi da muna nuna muku ai ya guje ku wani a gani mala'iku suka yi mitin a kan nan aka ba su dama mala'ika ji aka yi to kai ne shugaba kuma kai ka zama zuwa duniya dama ka je ka zame shi ya je zame shi a wajen dabbobinsa yana da dabbobi na fitar hankali na fitar hankali sun goji a wani fadama a wadi suna ta ciwo shi kuma yana kan wani ɗauni yana kallon suna nan faɗi kai sun goce ka san mai gudu yana duba shi ga shi ya zo ya zama zuwa mutum ya assalamu alaikum wa alaikum salam to ga yana je malam wannan dabbobi ba ka san da kai ne yake ji naka ne sai yake masa na Allah ne wannan dabbobi na Allah ne yake to ka daga nan zami mana abin da mali kagan ya kan hujja in ka ce na aka ne ce to yanzu kuma aga an zama ta kama da birki sai ya sake dabara to menene matsayin ka a kai kai yake wakilin mai dukiya ni wakilin mai dukiya don in rinka zartar da abin mai dukiya ne yanzu wannan duk kai ne wakilin da ta yau ai kai ma in kana zo akwai abin da za ka yi na raba ta uku ka wakilci ɗaya to me zan yi yadda kai wahala ta biyu mu ji ya ce turbun kudusun rabbuna wa rabbul mala'ikati wa ruh ya yi dubu da mala'ika ka ya ce mana kayan da biyu ya ce na ranta ba daga nan abu ne nan na baka ka ƙara wa Allah da biyu ƙara maka na ji daɗin da biyu kai ƙara da biyu daga nan ko abu ne na ce ma na baka ka ƙara da biyu ba ka zaura ya ƙara da biyu da kuma sun zama na ka ji wani ne to jibrilin ya zai da dabobi a zai ciwo zai kama ne ko da jirgin mu masu ciwo ne ya zai sha nono ne shi da baya cin abinci ko zai yanka tsaye ne ka ga zan zama damuwa shi kuma ne ji abin da ja ma da dawo ma da ja to me zan yi da zo wajen da ja ya ga ko da goma kare abin Allah ne ya lafi ko da goma ai ka yi ƙorago tasbihi uku kai wa Allah na ba ka wannan ladan gode mu ai dai da aka ce yayin da ya roki Allah ai ji Allah ya roke shi zo da tsaka su ba su da wani abin da zai yara ba su da Allah a babu babu daga na ji da lalle wannan shi dalili ne dole ya kafa jaka to da Allah zo da bai annabi irin wannan aljanna gona na aljanna a duniya sai mai zo ba ya ba shi alayya alkawar da kadai har da kiji daga zamanin sura'i da ake fama da shi in ka ja ko ga in ka ja ba ga wala haiwa za ka kaf ba wata matsala amma kofi na ta kawo guda dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu a kai ake ya wani wannan Allah ne wannan abu wai da Allah guru Allah ce ai anan ma mu da Allah ya gudu da ya ma wani gida ma katon gida wanda a duniya kaf babu babu irin an rama mu rubuta yi to ku da wani arama a san ara wani ko malaka da bulu zaji
بل كذبهم ساعة وأعتدنا لمن كذب الساعة سعيرا لا أجزاء لهم للعذاب بعيد تغنم لها تغيرا وحزيرا na'am وإذا هم منها فلا يغتسلهم أبدا دعوا هنالك ثبورا
Mm.
لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا na'am وذلك بين أمجد الكل الذي ولد المتقون Mm.
كانت لهم جزاء ومصيرا na'am لهم فيها ما يشاءون خالدين Mm.
كان على ربك وعدا مسؤولا na'am ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنفسهم أغنتم عبادي هؤلاء عنهم فهل تتقين na'am فأنت سبحانك ما كان ينبغي لنا ولا نتخذ من دونك من أولياء na'am ولكن صدرتهم وآباءهم فكانوا الذكرى وكانوا قوما نورا to ko za mu tsaya haka kada je kana dun ba Allah ya bar ba haka ba ka dabo bi sa'ati gafure sun kai da tashin aljama wa tana liman ka dawo sa'ati sa'ira Allah ya mu ko mu tare da mu dan sa'ira wato kuta mai kuruwa ga duk wanda ya karye da maganar tashin aljama idan adu ka ga wata jahannam ta gansu min makalin ba'idin daga wani guri mai nisa sanhulaha tagayyudan sai a ji tana tafada tana tana ruri tana tafada tana tafada amma tafada wato kalgar ba ya yi daidai da irin yadda mai fushi yake da fada yawa haka za su dinga tabo da fushi wadda ziran kuma tana tana ƙara Allah ya ce Yahuda ba ran raga jama'a idan aka ɗauro wata da sarƙa sarƙa dubu saba'in kowace sarƙa ɗaya ɗaya mala'ika dubu saba'in ke rikire ta kowane mala'ika da ya girman sa malam ba zai gwanin ba suna ta ja ana ta faman kuka ana ta faman kuka a ja su ja ta ja su ja ya daga nan wani wasan kura amma duk da haka yanzu ya ƙara duk wanda ya faɗi kafin a tulbo ta ita haɗe in da sake ƙara mutane suka zube duk wanda ya faɗi kafin a zurgota duk sai ta lashe haka za a dinga fama Allah ya kiyaye mu kuma wai za ku na hama kanan an wurga su a wuta a wani wuri zai yi kam na kunci zabaniyawa danka ɗaya kajiri dubu arba'in suke da ƙatan gida kafuri dubu arba'in yi wurgi da jauta kwaikwayon irin wannan wurgin ne ya za ibirin la'anatullah ya koya wa lamaru yadda ake saka majaujawa suka sa annabi ibrahim a cikin suka waina suka wurgar Allah ya kiyaye to haka za a dinga ɗiba ana wurga su an daddaure su a cikin hukumi an wurga su da hukuna daga suburan a can za su ce yau sun halaka sun halaka shi da babu wannan harafin a cikin fa wannan harafin ne na ta babu shi a cikin fatiha ana gane ko babu shi a cikin fatiha saboda wannan abin da zai faru wa kafirai da hukuna daga suburan a can za su ce sun halaka sun halaka sun halaka kai kalan za a ce musu la ta zama da yamma zuburan wahidan kar ku kira halaka ɗaya yau wadda ku zuburan kasira ku kira halaka halaka mai yawa haka za a yi mu Allah ce yi ko da ka ce mu ya rasu lullahi to a dalika da irin wannan almalakur abin da aka faɗan nan minar wadidi na narkon azaba wasu matin nari da sifar wuta kai da shi ya fi am jannatul kulli ko aljanna da wama allati wuri lil muttaqun wadda aka yi alƙawari daga masu tsoron Allah ko ita bi kana ta ga dina ma gare su ki ilmi da halatin sana da madawakin garki da za a sakamakon zawaban ladan aikin wa waziran kuma nan ne hukumar su lahun suna da biya cikin aljanna ma sha wuri abin da suke so kalidina ko za su da wama yan aljanna suna jin daɗi ba a tari ba a tagwa ba a fatin majina ba a tofar da yawo a ba a yi ba a warin hammata wato wajen motsa harin saboda sarki da ake duka wannan babu kai har an tambayi man na Allah ba ka ya rasu da magana bacci ba ya ce almotu annoma akwai mawata ya bacci dan uwan mutu a ce ana jaya babu bacci ido da ido ake ba bukatar bacci dama abu ne ga bacci ai an kawo ne don abu biyu jiki in ya gaji dan huta zuciya ita ma yadda ta tuna ta tuna da abin da za a samu da wanda ba za a samu ba ko ana bin ka bashi ko da madara ko za a daka ka ko za a rufe ka ko wani abu in kai bacci ita ma ta huta ta ga gani ya samu yanayin hutawa zuciya ma ta samu shi za ta irin hutun da za a yi in ba hada shi da bacci ba huta ba domin in kana da wani ko kana kwance ba aikin da yake ga sanyi lokacin sanyi ne ga ebi ga komai ko ga dumi lokacin sanyi ne in dai ba haɗa baccin da hutun da bacci ba bai shiga ba saboda kai ne ba ka aiki zuci na aiki ai shekarar na ai kaza kaza ba na shi kaza kaza ba na kaza kaza wani ya mutu daga kaka a zai wani siya ai ka dinga tun an dinga ba za a guda ba to yan aljanna da ke babu gajiya a ciki babu wahala babu damuwa ko kaɗan babu to ba baccin sai dai harkoki kawai daga zama da iyali sai ta da sai ziyara abokanai da abokan arziki a ita harkoki kullum kamar muke yi yawa an yi ta hana jinta ga masu tsoron Allah na su zuwa da wama hali lafi sannan kuma sai a ta mai yekuwa a ce yekuwa an aka yekuwa kowa sai ya ci sai ka ci kama kowa gidanka ake kana cikin aljanna a ce so yana aljanna ku sani inda kujen nan fa ba a mutuwa fa har abada ba za ba ƙara mutuwa kai mutuwa kan ma yanka ta zai ban ce muku mala'ikan mutuwa ba mutuwar kanta don mala'ikan mutuwa daban a zara'ilu da mutuwa kuma daban mutuwa wata halitta ce ta ubangiji Allah ya yi ta halitta ce ta ubangiji shi kuma zara'ilu halitta ce amma nau'i ne daga cikin mala'iku yawa nau'i ne daga cikin mala'iku shi da mala'ika na uku a halittawa mala'iku biyu suka girme shi shi ne na uku halitta to mutuwa da kanta za a kawo ta tsakanin wuta da aljanna a ce yan aljanna ku leko daga sama yana da su ku leko a ce wannan an san da a mun san da a to wai da muka har ga an gwamza kowa lokacin ya san da an gama ku yan aljanna kuma daga yan wuta kuma daga dan ku leko yan wuta su leko to wannan kun san da duk mun san da ne mutuwa ce kowa ce mutuwa ce sama da gaba a to za a yanka ta yaya a yanka ta ko a kyafe yan azan a yanka ta yan wurin gari Allah karka yanka ta suna tunanin ko za ta sake aiki a ce ku mutu ta ga ku mutu Allah ji doga bayan Allah ne fiki din ai magana da ake kama ba ku ba eh ku ba ku da arziki ga masu arziki ai mai a yanka ta za ta tsakanin wurin da a kwanta ta a yanka ta kamar yanka ta zo to gwada da hankali ba mu zuwa ba an yanka mu zuwa ma gaba ɗaya da ba ku da an ma yanka a kawai kada kanka mu zuwa a sa ake yankuwa kuma a ce samartakar da kuke ji a jikin kunna ko haka ne da don aljanna duk kowa saurayi ne zama mai daidai shekara talatin da uku za a mai da su eh gaga ba dan karamin sarwaye bane ko yawa dama shi mutum yi shekara goma malamin su ya fi gani a idonsa yi shekara ashirin ya fi kyawu a turarsa in yi talatin ya fi ƙarfi a jikinsa in yi arba'in ya fi hankali a mu'amala in yi wuce nan ba ya zama zama ya ku bayi ba eh in ya na wani abu zai rasa wani ya dinga kawo da duba na yana kai masa hali eh an dinga kai masa hali yanzu yana wannan ya rasa wannan ki kama wannan wannan ki kuɓuce kama wannan wannan ki kuɓuce kwaci haka za a dai to dan aljanna zai zauna daidai kamar mai shekara talatin da uku to haka zai zauna ba gaba ba baya da ba gaba ba baya inda haka za shi kuma ba zai ƙara kiba ba ba rama aljanna ba likutun mutum ba rama mai kuma in bude cikin kiba yana da zaurin jiki abubuwa da dama suna damu da in kuma ya rame ba zai kwarki na jin mutane a wani ɗan kankanin ai wani ɗan kankanin mutumi a dinga wani zai to ba wani aljanna babu shirke yanzu ba wa ɗan kankanin daidai da zai dace an dawo da mutsajiya eh amma ba da za ka gamu ba mun dai irin mutane yanzu ka eh aljanna ba duk da ga komai yau mutum bai gina aljanna ba saboda kana annabi da yaji a sha a tado eh ayi kasa kasa da dadewa a duniya a duk duk waki da ba duk a a daddan gwado ina yi kama kin yi mata dinga wahala da kawaina in an bar kai ka yi karin ku dari hudu ma da aluka kan baban kawaina wa kana naka dauka ka ka yi zuwa kakanka ko kakan babanka ko babanka kai ma gabar ku ba da rafiya ran ku dinga taimaka maka to kaga da biya bi to wannan sai aka zaba shi to yan aljanna kam to na dace su ba manya bane su ba kanana bane haka za zauna ba da duwa ba rabuwa zauna cikin har abada wada umma zikira yawa wato wada umma zikira alƙawarin shi ne wani abin da aka ambata halala duka wani ubangijinka wadan masa ulan alkawali abun tambaya na wanda za a tambaya ya tsaluhu manu ilimi duk wanda aka alkawalin zai iya tambaya ga abin da ake faɗa rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika haka za ku dinga faɗa eh Allah abin da ga wani alkawali a alkan manzanni to amma mun zo karɓa dama yake jiki ba wajiba duk mumin ya zira Allah kansa Allah kuma zai baci aljanna Allah ce ba baci ba zai da kake zo ka buka tambaye in ka dace karba ta san zai nan ba dace ba ko ko da dace na ba ta ci ba ba ta ci karba ba saboda wannan abu ne ke nan tsakani ka san dan wani abu tsakani yana da sana hankali to suna riga an je can an wuce wannan abu dan tsakani da yake dan zamu babu ci ya da Allah muna son wannan alƙawarin in ba haka ba sai mu la ku sa hannu suna roƙo su ce rabbana ya ubangijinmu wa da kilhum bayan ka mummune ka shigar da su jannatin gidan aljanna adini aljannar zama alladhi wa'ada wa daman kai kai alƙawari Allah za ka ba su wa yawan wani ajruhum ka ambaci da zan tara su in ji Allah wa ma ya kudu da min dunillahi hada da abun da suka bauta ba Allah ba in tara wuri da ai gairi min al malaikat malaiku ka samu gaba da masu bautan malaiku a kirawo malaiku a kawai akwai masu bautar isa a cikin nasara a kirawo su akwai masu bautar uzairu a cikin yahudu su ma a kira su wal jinni da masu bautar aljanu duk a zo a taru da ya kuli sai Allah ce ka a an zo a rasu fati ya hau layi wannan bayan na an na masu bauta mu ku gaba da su kuka ce kar su yi min bauta su bauta mu ka san wannan kalma ba kalma ba ce an ce annabi ina alayhi salamu a wani kaunin shi za a an ce a ce ce ce domin zai bana ba ya ce da yana da izinin magana to da dai bai kai ma ya roƙa amma bai da ba sai dai roƙa a kansa to bai kai ba bale roƙa a kansa bale uwarsa da zamu bale sauran wada to a wuce kawai to abin da yake jin tsoro Allah zai ce a da kullu lina duk sabbi duniya mai lamin dunillah Allah da iza sai ka ce wa mutane nasara su rike ka kai da uwarka abota ta muku a bar Allah a Allah ba ni ba ne eh amma yana tsoron kalmar babbar kalma ce da mutane a arin da aka samu yanzu ku kuwa bar da su an mun bar da sabil ko ko a zo ne suka bar suka bar hanya wanne aka yi kalu subhanaka ce Allah sarki ya tabbata a gare ka amma la yukuka gabar abin da bai tantance da kai ba ka gane yan bayi bai kamata fa da na gare mu a na tafi da nuru da murga wani ka min auliya majibin dan lamari ba mu aika da ka wai Allah ba mu aika da ka rafa walakin mata'atuhum wannan abin da ya rufe su Allah kai ne ka jiyar da su daɗi a duniya wa ba wanda iyayen su na da wanda suka ga su zuwa bi idalatul umuri da ta tsawaita muka arziki aye ni dan bana waje ata rizki da wajen arziki hata na su kira har suka bar wa'azi ga baki daya na bu tarafu ba na manzo ba da gangan da suka bari saboda su ja daɗi su ja daɗi wal imani bil qur'ani su shi ba da gaskiya da qur'ani kanu qawman buran suka zama wasu mutane halakaku ba haka aka yi ya ce gawa ala ya juyo ya tambayi waɗannan wanda suka bauta ta musu yanzu an taɓa wannan aka yi wata sun ce ba mu bane to ku da kuka yi bauta ba karkar da karkar da muku kun ga sun kare ta ku ya mata kulun da abin da kuka faɗa sun ce ba ku bane ba ma ya ce yi ba su da iko ba su da iko sarfar wala nasara su juyar da azaba daga kansu ta koma kan wani ba su da ikon kuma su hana ba su je kan a yi ba ba su kuma ce su ɗauke da kan wani a mayar kan wani ba ba ma ne zai duk wanda yau Allah tarayya min kuma a cikin ku ni jiko azaba kabira za mu ɗantana masa azaba babban azaba mai tsanani ba ma har da naka ba aiko ka za rasulullah ba ma har da naka ba da aiko ka gabaninka min al-mursal daga mazani illa ana wa ya kullun da'ama fa ce suna cin abinci wa yau suna bil azwar suna yawo cikin kasuwanni fa anta nidlon kai kamar su ga gidan da cikin wannan saboda haka wannan magana suke cewa ni za ka je kasuwa ko ka abinci wannan ba hujja bane wajen na ba dukkan libadin jiddatan mun zai ya waɗansu su zama jarrabawa ga waɗansu wani a bashi wadata wani a bashi talauci wani a bashi lafiya wani a bashi rashin lafiya wani a bashi daraja wani zama mutum mai tsantsanci a duniya kowa don a gaya a yanzu yi a talbiruna ko za ku yi hakuri ko kuwa tambaya ne ma'ana umarni in an jarraba ka da akwai ka yi hakurin akwai in an jarraba ka da babu ka yi hakurin babu a yi asa hakurin babu daban yake kalarsa ba irin hakurin akwai ba ne wa kana rabbuka basiran ya mu bana da mutaitar ilmi ko lalle ubangijin ka mai gani ne ya rasulullahi to ayo an da salati Allah ya mana gabara to alaikum Mm. eh to ba ba shi ba ba zai samu ba ai dama wani hadisin annabi annabi ya ce shafa'ati yawmal qiyamati haqq ceto na a ran kiyama gaskiya ne wa man lam yu'min bihi fa laysa min aliha duk wanda bai yarda cikin mubarak kuma za samu ai alakace ne ai ba ilimi na jin wajibi imani ake ne ko mu ilimi ba imani ba magana Allah to na